والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikonsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta asabat yau bakwai ga wata rabi'an al'awwal shekara 1447 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun sake haɗuwa wannan majalisi mai albarka inda muke darasi a wannan littafi na al-mujiz fi fiqh sunnah wal kitab al-aziz na Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka muna cikin kitabul buyu'i mun tsaya cikin babu al-musara'a babin da yake magana dangane da musara'a wato aljejeniyar da ake yi wajen a yin shuka da kula da amfanin gona har zuwa girbe shi wanda yake gudana a tsakanin mai gona da kuma wanda zai aiki a ciki a bisa wani kaso wanda za su yarda a kansa mun ji dalilin ta cikin shari'a mun ji kuma wane ne wanda aka ɗora wa nauyin kashe kuɗi sai muka fahimci cewa ashe shari'a ta ba da dama ko dai zamanto ta janibin mai gona ne shi wancan ya zama kamar ijara kenan bisa wani kaso ko kuma ya kasance ta janibin wanda ya karɓi gona shi ma mai gona kuma za a ba shi wani kaso ko kuma ya kasance a tsakaninsu su biyu duka mun ji haka to ya ce ma la ya juzu fil muzara'a menene abin da bai halatta ba a cikin muzara'a wani irin salo ne za a yi wanda shari'a ba ta yadda ba tsakanin mai gona da kuma wanda zai aikin da ke cikin gonar Bala ya ce, Wala ya juzul muzara'atu ala anna hadhihi alqit'ata li sahibi al-ardi wa hadhihi alqit'ata lil amili. Baya halatta a yi yarjejeniya na muzara'a wato a haɗu tsakanin mai gona da kuma wanda zai aiki bisa yarjejeniyar da aka yi bayani a baya, to baya halatta a yi ta ala anna hadhihi alqit'ata li sahibil ard wai a ce wannan yanki na mai gona ne wa hadhihi alqit'ata lil amili wannan yanki kuma na wanda zai aiki a cikin ta misali ko da ya kasance mai gona ne zai zo shi ya bada kudinsa kuma gonarsa ce wancan kuma zai yi aiki ko kuma mai aikin ne zai zo shi ya sanya kudinsa ya karbi gona ba haya ba ce kira'i daban muzara'a daban mun gane ko ko kuma ya zamanto haɗaka ce a tsakaninsu wannan mai gona ya kawo wani abu wancan ma da zai kula da ita ya kawo wani abu amma sai a yanka a ce to kaga daga ɓangaren nan zuwa wancan janibin naka ne daga wannan waje kuma zuwa waje kaza shi kuma nawa ne to irin wannan bai halatta ba ma'ana abin da ya fito daga nan zuwa can shine naka abin da ya fito daga nan zuwa can shine nawa shari'a ba ta yadda da wannan ba ai mun ga za mu iya hararowa dalilin ko domin ta iya yiwa can sai ya kyau nan kuma bai kyau ba haka ne ko to kuma waye ya tashi a tutar banza in janibin mai gona ne ya tashi a tutar babu in janibin mai aiki ne ya tashi a tutar babu to ba a wannan saboda a ciki akwai kaman garari a cikinsa shari'a ba ta yadda da irin wannan a yarjejeniya ba a cikin musara'a a ce abin nan daga nan wajen zuwa ƙarshen gona daga nan wajen zuwa ƙarshen gona shine naka daga nan kuma zuwa ɗaya ƙarshen shine nawa duk abin da ya fito a nan naka abin da ya fito a can nawa amma za mu yi aikin gonar gaba ɗaya to wannan shari'a ba ce da ba kama la yajuzu an yaqula sahibul ardi li min hakaza wa kaza wa sakan kamar yadda har ido baya halatta mai gona ya sharɗanta cewa to yanzu za a yi wannan aiki amma in an kammala ina da ausaki kaza a je a bisa yarjejeniya mai gona ya yadda imma shi zai kawo ɗan wani abu ko kuma watakila gonar zai bayar kuma zai ba da iri shi kuma mai aiki shi ne zai ji da nome ta da saka taki da kulawa da ita har lokacin da za a yi girbi har a zo a tara amfanin gona a cashe a zuba shi a buhu amma yarjejeniyar da aka yi shi mai gona dama cewa ya ce idan an kammala buhu goma nasa ne misali ko ce buhun gero biyar ne nasa to yin aka samu buhu bakwai ba watakila ruwan ya yi kamfa shi wancan ya sha wahala ya kawo taki ya je ya yi baraima ya nome kuma sai aka kare a buhu bakwai shi ku dama mai gona ya sharaɗin shi ne buhu biyar ne nasa ana tsammanin watakila a hasashen za a iya samun sha biyar ko ce gonan nan fa dama tana yin buhu sha biyar wani lokaci ma an yi sa'a har ashirin ana samu don haka buhu biyar ne nawa sai a wannan yarjejeniya sai lokacin da aka kammala kuma sai a tsangada buhu bakwai misali to dama asali lokacin da aka gina sharatin bai yiwu ba shari'a ba ta yadda ba ba a yin irin wannan innama abin da za a yi sai da a kayan a kayan hissa akan percentage ina da kaso kaza abin da aka samu na amfanin gona za a raba shi kashi biyar misali wannan yana da kashi biyu wannan yana da kashi uku ko kuma a ce za a kasa shi kashi uku wannan yana da kashi ɗaya wannan yana da kashi biyu ko a ce za a kasa shi kashi hudu wannan yana da kashi ɗaya wannan yana da kashi uku ko a ce za a raba shi daidai wa daida nisfi da nisfi gwargwadon ɗawainiyar da kowa zai yi kuma gwargwadon abin da suka aminta a kansa. Percentage. Don haka idan an samu da yawa, kaga kowa ya samu gwargwado. In kuma Allah ya jarraba aka samu kaɗan, to kowa dai ya samu nasa rabon na asara da ƙaddarar da Allah ya ɗora. Ga dalili cikin hadisi ya ce, An hanzalata bin Kaisin, an rafi bin Khadijin قال حدثني عمايا أنهم كانوا يكرون الأرض على أهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأرض أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حنظلة بن قيس شين يجيو دك رافع بن خديج صحابي منزون الله صلى الله عليه وسلم قال يجي حدثني عمايا wato rabi bin khadijin ba sahabi ba ne afwan tabi'i ne cikin manyan kibarar tabi'i kala ya ce haddafani ammaya babbanuna guda biyu sun bani labari annahum kanu yukruna al-arda ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam suna ba da hayar gona a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bima yanbutu ala al-arbi'a game da abin da yake wato tsirowa a bakin kogi arbi'a jam'u rabi' arwabi shine annahar sagir karamin kogi saboda ka san su sahara ne ko misali yanzu za iya bada misali a ce bake dafi kwari ne wanda yake tara ruwa ana shayarwa daga wajen mutum sai ya saka mesassa ko ya sanya injin nan sai yana jawowa daga bakin nan to wanda yake fito a bakin gaba-gaba to sai a ce shi ne na na wanda zai aiki aushe'in ya stafnihi sahibul ardi ko kuma wani abu wanda shi mai gona ɗin zai keɓance sai ce to an baka hayar wannan waje amma abu kaza da kaza da kaza yanki kaza da yanki kaza shine naka ko kuma yanki kaza yanki kaza shine nawa ni da na baka haya misali to irin wannan ana yi lokacin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam fa annabi sallallahu alaihi wasallam an zalik amma sai annabi ya hani akan haka saboda shi ma akwai nau'i ne na garari a ciki ko ba a yankawa waje a'a abinda ake yankawa shine rabo kaso amma ba wai wajen ba fa qultu li rafi'i wato sai shi hanzala yace sai nace ma rafi'a kaifa hiya bid dinar wa dirhami to yaya lamarin yake dangane da dinari kuma da dirhami ma'ana karban hayar ta za a yi hayan za a karba amma abinda za a biya mutum ba amfanin gonan ba ne ba wai za a biya shi ne daga cikin an yarjejeniya na cewa daga cikin amfanin gonan ne za a biya shi ba a a yanzu an karɓi hayarta ne kawai za a ba shi dinarai ko dirhamai nawa za ka bani hayar gonan nan kamar yadda yanzu ake karɓan hayan abinan hektar shinkafa ko sai a karɓe ta mutumin kirki ya ba da hayarta a dubu saba'in wani ma ya sassauta ya bayar a dubu hamsin saboda la'akari da wasu abuwa wanda yake mai tsawulawa ya ce ɗari wanda kuma ya rufe hinansa gaba ɗaya ce sai ɗari da hamsin haka ne ko? wai kutance ne ne to irin wannan ba laifi ba ne idan an yi yarjejeniya na kuɗi aka bayar shi wannan ba ku ne shi ne abin da shi rafi ibn khadijin ya ambata hanzala ya ce na tambaye shi fa kaifa hiya bid dinar wa dirham to yaya lamarin hayar kuma idan dinari da dirham za a bayar faƙalar rafi'in sai rafi'in ya ce laisa biha ba'sun bid dinar wa dirham babu laifi in hayar ta aka ɗauka da dinar da dirhami wannan kuma ya zamanto babin kira'i kenan an karɓa haya in ka ga dama ka bada hayar gidanka a dubu ɗari in ka ga dama ka ce a'a ya za a bada two bedroom flat da falo da abin na a dubu ɗari sai dubu kaza a bisa yarjejeniya ne yadda ka ga dama duwar ka za ka yi ko dai ka yi kaɗan ko ka yi tsakatsaki ko ka tsawwala shi ko mai bukata in yaga cewa dole zai zo karɓa sai ya karɓa to wannan shi in haya ne aka karɓa na dinar da to wannan babu babu kaɗan ko da yawa gwargwadon abin da kuka amince a kansa don ya fada cikin babin tijara ne gaba ɗayansa tijaratan an taradin binku wannan ka yadda ne an baka dinarin kaza ko an baka dirhami kaza amma wannan idan aka ce gefe kaza ne abin da ya fito a ciki to akwai garari idan ba a yi ta'ayininsa ba sabanin dinari da dirhami ko ka riga ka san me value din dinari da dirhami da aka baka ka san me zai iya saya menene kimarsa menene darajarsa to kaga wannan ayyananne ne a wajenka ba mabhabi ba shi wannan babu laifi a ciki ibn hajar al-asqalani yake fada cikin fatul bari karkashin wannan hadisi tun da rafi ibn khadijin da ya ambaci wannan kaga ya ce hanzala ya ce na tambayi rafi'u ne sai rafi'u ya ce babu laifi in dinar da dirhami ne sai ce yahtamilu an yakuna rafi'un qala zalika bi ijtihadihi ya iya yiwa rafi'u ibn khadijin ijtihadi yayi tunda babban malami ne da ya karantu a wajen sahabbai ta iya yi wa ijtihadinsa ya yi ko kuma au ala tariqin an tansis wato ta iya yi wa kuma ya ambaci hakan ne ta gefen nassi da aka bashi labari mun gane ko don haka duk bangare biyun zai iya kasancewa ya ji shi ne nassi ya ji ta iya wa ijtihadi yayi a bisa ma'aunin waɗansu abubuwa su ma dinari da dirhami yana da face zumfawa ma'ana za a iya sayan abu da shi za a iya yarjejeniya ko musamman bisa a bayanin da muka yi cewa shi ayyananne ne in an ce za a karɓi hayan gona a dinari goma ko dinari biyar ko dirhami ashirin ko dirhami talatin to kaga mutum ya riga ya san menene dirhami talatin kimarsa kuma me zai iya saya menene darajarsa don haka kaga ana wajen babu garari a ciki ba ɓoyayyen abu ba ne amma wannan da za a yanka maka a ce daga nan wajen zuwa kaza ko fangali kaza in ya fito daga nan zuwa karshen gona shine naka to kaga wannan akwai garara a cikin sa wallahu a'lam Laith ibn Sa'ad yake ambatawa shi ma babba cikin tabi'ai wa kana alladhi nuhiya min zalika ma law nazara fihi dhaw al-fahmi bil halal wal harami lam yujizuhu lima fihi min al-mukhatara yace abinda aka hana daga cikin irin wannan nau'i shine ma law nazara fihi dhaw al-fahmi bil halal wal haram wato shine waɗanda suke malamai masu fahimta dangane da mas'ala na halal da haram suna da fiqihu sun fahimci yadda lamarin kasuwanci yake kuma sun san menene zai iya fadawa cikin farfajiyar halal me zai iya fadawa cikin farfajiyar haram to in suka nazarci abin lam yujizuhu ba za su tabbatar da shi ba lima fihi min al-mukhatara saboda abin da yake ciki na kasada to idan har misali malamai da suke masana na halal da haram masanan kasuwanci idan suka auna sai suka ga irin wannan yarjejeniya akwai hadari a cikinta ko da nassi bai zo karara ba ijtihadi ne kamar yadda ibnu hajar yace ta iya yiwuwa wannan da aka ambata cewa laysa biha ba'sun bin dinar wa dirham kaga ta iya yiwuwa ijtihadi ne ta iya yiwuwa kuma nassi ne mun gane ko to don haka ta wajen jazawa ko korewa a rashin nassi za a iya amfani da abin da malamai suka ijtihadinsa saboda yana daga cikin masadirul shari'a dama masadirul shari'a in ma ya kasance nassi ne na qur'ani ko ya zamanto nassi ne na sunna ko kuma ya zamanto ijma'i ne na malamai mun gane ko ana tafe da ne ko na yi gaba to alhamdulillah wa an hanzala ta aiba har ilo an samu daga hanzala ƙala ya ce sa'altu rafi abin khadijin an kira il'ardi bin zahabi walwaraki na tambayi rafi'u bin khadijin dangane da wato ba da haya na ƙasa ba da hayar gona da zinariya ko azurfa faƙada sai ce la ba asabihi babu laifi game da wannan inda makanan nasu yu'ajiruna ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam ai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mutane sun kasance wato suna bada haya suna yin ijara alal madhiyanat wato a kayan magudanan ruwa shine madhiyanat masailul miya inda ruwa yake gudana misali yanzu idan aka zazzana fangali ai akwai inda ruwa yake gudana ko a gona ta shinkafa ko alkama sai kaga kuma a kayan wannan magudana ana yin dashe ko ba a yi ana yin dashe sai ga shi ma an yanke in gonar babba ce kaga an san buhuna haka ne ko to wannan shine ma ziyanat wanda za a bashi ijara ne to sai a ce ladanka shine dashen da ya fito a kayan magudanan ruwa wa aqbalil jadawil da kuma gaba-gaba na bakin kogin da ake jawowa ruwa daga cikinsa shi ma bakin gaba inda za a daddasa a daddasa wanda shi ko kayi bayi ko baka yi bayi ba zai fito tun da dama wajen nashe-nashe yake ko misali yanzu mu bada misali a ce gindin rijiya dama ruwa yana fitowa kewayen nata to shi ma sai kaga an yi dashe sannan kan inda ruwan yake gudana tsakanin fangula shi ma an yi da shi to shine almadhiyanat wa aqbalul jadawil wa ashiya'a min az-zar'i da kuma wani abu ma na shukan sai a ayyana dan wani abu ashiya'a min abina min az-zar'i kaga wannan sai zamanto wato majhulul miqdar kenan an ce wa ashiya'a da kuma dan wani abu min az-zar'i na shukar na amfanin in ya fito dan wani abu me gwargwadonsa kaga duba a sani ba to kaga shi ma ya zama majhulul miqdar kenan to a zamanin annabi yace akan yi irin wannan yarjejeniyar fa yahliku hadha wa yaslamu hadha sai kuma idan aka gama amfanin sai kaga wannan ya halaka wannan kuma ya tsira ta iya yiwa wanda yake kayan magudanan ruwa da wanda yake aqbalul jidawin sai kaga shi ya tsira saboda kullun da ruwa a jiki wanda yake cikin fangali ko bai tsira ba ko kuma ta iya yiwa wanda yake cikin fangali sai ya tsira shi kuma wannan saboda ruwan da yake yawan bi watakila sai ya sanya wani aibi a jiki shi kuma sai ya mutu kuma an ce shi ne nasa kage ya aikin kawai kenan to shi ne ya ce fa ya haliku haza wa islamu haza wannan sai ya zamanto ya halaka wannan ya kubuta wa islamu haza wa ya haliku haza ko wannan ya kubuta wannan kuma ya halaka falam yakun lin nasi kira'un illa haza alhali mutane ba su da wani abin da za a biya su na lada kuma sai wannan din falizalika su jira an don haka sai annabi ya hani akai domin ta iya yiwu ma ci ga mutum idan nasa ya halaka to sai zaman to bashi da komai ke eh sai zaman bashi da komai ko kuma idan nasa ne ya tsira shi kuma wancan ya halaka sai zan mai gona ya tashi a tutar ba shine da gona me me me kaza ya ci kai kenan ko yace fa amma shay'un ma'lumun madmunun amma wani abu wanda yake sananne madmunun wanda za a iya lamuninsa za a iya asararsa ko a biya to fala ba asabi wannan babu laifi a gare shi babu laifi shi idan an abin nan ya ce zahaban kana au fidda ko dai a baya a biya da zinarai ko a biya da azurfa dinar aka bayar kamar yanzu misali ba haka ake ba in za a ijara a gona a yawanci haka ake ko ko ba haka ake ko ba manoma ne a nan ina yawanci haka ake yi to in ba ku sani ba haka ake yi na faɗa muku eh haka ake yi in an ɗauki mutum yana aiki a gona ka kai shi gonarka ta shinkafa yana aiki ai ba cewa kake cewa fangula kaza naka fangula kaza naka ba ba da shi kake biyan sa ba sai dai ka masa kawai ta janibin tabaro alfarma ka masa sai ka dan yanka in gonar ka babba ce sai ka yanka masa ga yauna ka ce to daga nan zuwa can wajen kai ma ka jarraba amma ko ba kai zaka masa aikin ba shi zai kayan sa ba ruwanka da biya taki ma sai ka ga dama ka bashi in naka ya saura in ka so kyautatawa ne sai ka dan bashi ai haka ake ko amma shi kuma yana da me yana da ladansa da kake biyan sa da kuɗi kowane sati za ka biya shi kaza yana kula maka da gona yana aiki yana ciro yana bayi yana waye wata hudu a jeji a bukkarsa shi da iyalansa suna ta kulawa kai kuma kana gani ina ka ake yi to kaga wannan babu laifi saboda ka san gwargwadon da ka bashi ba cewa ka ce daga bakin nan ko abin da yake kayan magudanar ruwa da wanda yake baki bakin can da wanda yake kaza ko kuma daga nan wajen zuwa can shine naka in wannan din bai san ruwa da kyau ba ko kuma idan shi ka ce dama ka ce daga nan wajen zuwa can shine naka kuma dama kai ne zaka dinga ɗawainiyar gona kai zaka bada dashe kai zaka bada taki kai zaka kaza amma daga nan zuwa can fangulan da suke nan su ne naka to kaga in yaso sai ya ha'inci ko kullum nan ne da ruwa kai naka kuma sai ya ji kacan tukun na sassafe sai kai sai a waiwaici naka to kaga naka sai ya mutu shi kuma nasa sai ya kyau kaga akwai kawakawa a ciki to sai aka hana wancan amma idan har wani abu ne wanda za a iya lamuntarsa an san shi to shi kenan zinariya ne ko azurfa ne auɗa aman ko ma abinci autsiyaban ba wai wanda yake cikin gonar ba sai ka biya shi da wani abinci wanda yake dama gashi ka zo kaman ɗawaine a gona ga buhun dawa tun da yanzu kai ka cinye naka ai da damana yawanci za ka ga manoma abinci ya ɗan ƙare ko ya ce to ga buhun dawa kaza shi ne ladanka duk ya halatta in ya yadda zai maka ɗawaine gona buhunan sayin dawa suna nan ya sai da wanda yake so ya ajiye wanda yake so ya ci ya gama ɗawainiya shi ne ladansa to wannan duk ba laifi don ayyanan nan abu ne an san shi in ka kawo ka kawo in baka kawo ba baka kawo ba au siyaban ko ma tufafin shi ne bukatarsa sai a yarjejeniya saboda ai yana da kima an san kimarsa wa gairar zalik da abin da ya kama da haka duk da abin da zai iya ɗaukan saman zai ɗauki farashi kuma yana da ƙima to shi kenan sawa'un kana min jinsi ma yuzra'u fiha am min ghairihi ko ya kasance daga cikin nau'in abin da aka shuka a gonar ka ne ko ma ba cikin nau'in sa ba gonar shinkafa ne sai aka biya da dawa shine ladan sa ko kuma gonar shinkafa ne amma dama kana da buhuna na barama shi sai ka biya shi a ciki duk ba matsala kama sarraha al-imam an-nawawi fi sharh muslim kamar da imamun nawai rahimahullah cikin sharhin muslim shi ma karkashin wannan mas'ala yayi dogon bayani wallahu ta'ala a'ala Allah ya dace da mu to yace al-musaqat ga wani wanda yake wancan muzara'a ko to wannan ko musaqat shayarwa me yake nufi da musaqat ta'rifuha yace al-musaqatu هي دفع شجر معلوم لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره كالنصف ونحوه abinda ake nufi da almusakat yace hiya shine dafa'u shajarin ma'lumin bayar da wata gindin bishiya sananne liman ya komu bi masalihihi ga wanda zai tsayi wajen kyautata ta har lokacin da za a girbe ba girbewa ba dibino ai ba a girbe shi ko ko inabi ko mangoro in ka girbe ai kai barna sai dai tsunkewa lokacin tsunke shi bi juz'in ma'lumin wato sai a yarjejeniya zai wannan aikin amma bisa wani yanki sananne min samarihi daga cikin amfanin da za a samu kan nisfi kamar rabi wa nahawihi ko abin da ya kama da haka kun gane bambanci tsakanin shi musaqat da muzara'a me bambanci na dan daga muryan ji eh na'am eh haka ne shi muzara'a ba da haya ne haya aka karba kuma ta iya yiwuwa wanda ya karba hayan shi zai ɗawainiyarta ta iya yiwuwa shi wanda ya ba da hayan kuma shi ne zai yi sashen ɗawainiyarta ma'ana sai zama to ɗawainiyar haɗaka kenan aka yi ta iya yiwuwa shi wancan shi zai yi ɗawainiyar ɗawainiya ina nufi kashe kuɗi ta iya yi wa shi mai gona zai ba da haya kuma ya ba da iri sannan wancan shi kuma shi ne zai ɗawainiya na kulawa da ita shayar da ita kashe kuɗi har zuwa ƙarshe to kaga wannan shi kaman kamfani ne ko kaman kamfani ne an yi share holding ne tsakanin mai gona da kuma wanda ya ɗauki hayar ta zai ɗawainiya shi ko wannan musaƙat ya fi karkata zuwa ga ijara ya fi karkata zuwa ga ijara kai wanda za ka zo ka yi ɗawainiyar ba ka bukatan kashe kudinka abinda ake bukata shine kulawa da ita da kyautata ta har zuwa lokacin da za a samu amfaninta to za a yi irin wannan a bisa yarjejeniya na percentage shi ma sai a guji wancan nau'in da aka ambata a cikin muzara'a wanda shari'a ba ta yadda ba na cewa bangare kaza naka to wannan shi ma sai a kiyaye shi shi yasa aka ce bi juz'in ma'lumin da yanki wanda yake sananne ma'ana percentage kenan min samar hikan nisfi sai ba da misali ya ce kama a ce yana da rabi ko a ce yana da thuluthi eh ko yana da arbatu akhmas da abin da ya kama da haka shine ce wa nahmi mashru'iyyatuha abinda shari'a ta faɗa a kai an ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amala ahl khaybar bi shatri ma yakhruj minha min thamarin aw zar'i abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amala kaga yan ce amil daga al'amal ne shine masdar ma'ana amil wanda aka sanya shi aiki wanda aka sanya shi kwadago to amala ya sanya kwadago ahalan khaybara ya sanya mutanen khaybara kwadago a gonarsa ta khaybar a bisa wane wane yarjejeniya bi shatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in a bisa yarjejeniyar za su sami rabin abin da du ya fito daga ciki kaga rabin abin da ya fito daga ciki so in an samu da yawa su ma sun samu da yawa in an samu kaɗan su ma sai su haƙura da abin da aka samu rabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsakanin su da su bisa adalci sallallahu alaihi wasallam ya iya cewa tun da gonakansa ne ya ce bi bisa uku su suna da rabi abin nan suna da ɗaya bisa uku amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kuna da rabi mu ko muna da rabi ganima aka samu kuma ka'idar ganima in an wawashe abin da kuke da shi kudin ma za ku zama bayi kun ma yi sa'a ku da ba a hada da ku ba a cikin mallakar ko ba haka bane sun yi sa'a ma da ba a hada da su ba a cikin mallakar to don haka ya tabbata shari'a ta tabbatar da shi wa nabi hurairah radiyallahu anhu kala قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيلة قال لا فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا وانا حديث يرجع له البخاري يكاو دغ ابو هريره الله يرضى da shi yace qalat al ansar lin nabi sallallahu alaihi wasallam mutanen madina ansar mataimaka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya dawo su muhajirai sun zo sassan mutanen Madina su ko mutanen Madina da gonakansu su mutanen Makka su fa ba su iya ba su iya noma ba yawancin su ba su san noma ba saboda wajen su yafi zama fako akan Madina su wajen su fako ne duwatsu ne shi yasa annabi ibrahim ya ce inni askantu min zurriyati biwadin ghayr dhi dhar inda baitikal muharram wajen da baya fidda shuka shi yasa aka haramta sarewa abin da ya fito na takanas in banda yanzu zamani da yazo ake ɗebowa ƙasar zuwa zuba dan a daddasa fulawa da nan wadansu abubuwa amma mafi yawancin wajen baya fidda baya fidda shuka shi yasa aka hana to kai ma yan banda karambani yanzu kaga bishiya ta fito akan dutse ne kai ta sare ta bishiya dai akan dutse kan ko kai dai kaji da yake mutane ba su da ba su da lissafi sun samu wani munafikin zarto suna ta yankewa bishiyoyin jama'a al'ummomi sun daddasa bishiyoyi tun zamanin da shekaru 60 70 hamsin an daddasa bishiyoyi duk mutane sun zo sun sassare su kuma ba za su dasa ba saboda rashin hankali duk sun sare wai za su yi za su dafa abinci ba za su yi samu wani alternative ba kuma hukuma tana kallon su billahi lazi da bishiyar da take kofar gidanka ma baka isa ka aske ta ba sai ka nemi izini a forest in ba haka ba abin nan mutanen gandun daji sai zo su kama ka bishiyar kai ka dasa ta a kofar gidanka ka mata aski ka zo za ka aske ta sai ka je ka wajen sarkin daji mutanen gandun daji ka nemi izini an amince maka to lokacin ana zuwan da tsari yanzu ku mutane duk an rikice in sai ka kasa ganewa waye suwaye manyan ne suwaye kuma waɗanda ba manyan duk an zama ɗaya manya sun kasa tsawatarwa a abin da bai kamata ba yanzu bishiyoyi dai kana ga cikin gari da bishiya a cikin gari nim da mutum ya tashi duk masu yankewa nim din nan ganin ta suka yi akasari wallahi bishiyoyin mafi yawan su ganin su suka yi don wasu nim din sun kai shekara 60 wasu sun fi 60 in ba a hankali ba rimayen nan da kake gani ga sunan ba a san yaushe aka dasa ba sai wani ya zo zai yanke su da zarto ka dai so ya faɗo kansa ya rasa yadda zai yi ana gani ana yanke bishiyoyi abin ba daɗi ba to in aka gama yanke bishiyoyin sai mai kuma sai a so masaukowa rabta kuma rabta gidajen mutane da katakon shi ma ana kona ba ko a yi ai rashin hankali ne sai a yi ta bi a yi ta zama mahaukata alaisa minkum rajulun rashid a rasa mutane waɗanda suke masu faɗa aji a cikin al'umma ana ga ana barna ba can ba can wallahi almusta'an kuma har yanzu hukuma in ta ga dama za ta hana ka je ka jigawa state sun taba saka doka ban san ko haran tana nan ba in ka kuskura ka yanke musu bishiya sai an kama ka sai an hukunta mutum to yanzu ana ta yanke bishiya kuma ba dasawa ake ba Allah ya sauwaka to yace an bin umara anna rasulullahi sallallahu ina ne to lokacin da su mutanen madina da suka ga baki sun zo masu baki kuma gashi talakawa ba talakawa na asali ba talakawa na yanayi tunda lokacin da za su taho ba su taho da komai ba misali kamar mutanen makka kan ma ƙuraishawa sai suka musu warwaso akan dukiyarsu in mutum ya yi hijira ya tafi shikenan sai a zo dukiyarsu duk ai warwaso raƙuma guda ɗari yake da su ko ɗari biyu duk sai wannan su ɗebi kaza wannan su ɗebi kaza Allahumma illa in yana da dangi masu ƙarfi da za su tsare mar dukiya amma ba haka bai warwaso aka dinga bu dukiyoyinsu to don haka su waɗannan bayan Allah dama Allah ya siffanta su wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qabl min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدوا في أنفي صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوك شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allah ya gama yabo akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yan kauda da kuma waɗanda aka taras Allah ya yabo akan su yabon Allah kuma shi ake nema eh ba na wana da wana ba yabon Allah shine gaba to Allah ya riga ya yabe su kuma mutanen kirki suna yabon su kuma ba za a fasa yabansu ba ila kiyamin sa'a to don haka sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kasin bainana wa baina ikhwanina naqila ya manzon Allah ka raba waɗannan gonakan da binan namu tsakaninmu da ƴan uwanmu da suka zo ka dubo ta ƴan uwantaka waɗannan sun zo a matsayin baki ba su da komai wasu ma rumfa aka musu a masallaci annabi suna kwana ba su da ko'ina sai warkin da ke jikinsu babu abinci to sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzon Allah gonakan nan namu ga sunan manya manya wani yana da gonakai kaza wani yana da babbar gona da rijiyoyi a ciki da ake shayarwa ana jawowa ga raƙuman da suke jawowa ruwa ana shayarwa waɗannan gonakan namu ya manzon Allah ka zo ka raba su tsakaninmu da ƴan uwanmu ƴan ƙaura a haɗa araba kowa ya samu kaso su ma san abin da za su tsayu da shi akwai wancan da kadda ta kai wannan Allah ya kara wa sahabban annabi daraja qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce la sai ce a'a sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a'a ba za a yi haka ba ku rike kayan annabi yakan shajja a sahabbai akan su yi sadaka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya san yanayin da za su yi wani abin da za su kuntata wa kansu shauki na neman lada zai sanya su su yunkura zuwa ga wani abu babba saboda maslaha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a'a kuma ku kula da kanku ai yana cikin maqasidu shari'a ba a so ka sallamar da duk abin da ke wajen ka kai ka zauna ba a san haka shi yasa idan mutum ya kawo dukiyarsa gaba ɗaya sai annabi ya ce mai ka bari a gida ko ya ce wani ya ce ka raba biyu lokacin da aka je shi usra haka annabi ya musu ce raba biyu a je rabi mai da rabi gida wani ya ɗebo gaba ɗaya wani ma sai a ce masa a'a ɗebi kaza ka ajiye sauran kuma duk mai da su gida sallallahu alaihi wasallam mutum ɗaya ne ya ce ya ɗebo dukiyarsa gaba ɗaya ɗebo dinaran da suke gidansa ya taho da su kuma annabi ya karba abubakar siddiq radiyallahu anhu والذي جاء بالصدق وصدق به to annabi sai ya ce musu a'a faqalu sai suka ce takfunal mauna sai suka gaya masa habbai suka ce to yanzu abin da za a yi za ku isar mana akan ɗawainiya tunda mun ce annabi ya raba mana an ce a'a to za ku wadatar mana akan ɗawainiya wa nashrakkum fi thamara sai mu tarayya da ku a cikin amfanin da za a samu gonakan namun ne mun rike tunda annabi ya ce mu rike to amma za ku taya mu ɗawainiya ko ku rika mana ɗawainiya a gonan da amfanin sai mu dinga rabawa kaga wannan ayyabu ko qalu sahabban annabi sai suka gaya ma ƴan uwansu ansar sami'na wa ata'na annabi ya jaza kenan suka ce mun ji ko mun yarda ta iya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wannan sharar su sahabban wato ansar su ne suka ce sami'na wa ata'na to kaga kenan ashe al-musaqat ya halatta za a iya yi an dauke ka mutum ya dauki mai kwadago a gona yana masa ɗawainiya yana shayar da ita su abin da yasa suke cewa musaka saboda asali daga asakayu ne shayarwa me ya saka saboda su abin da suka huba muhimmanci kenan abin da suka huba muhimmanci kenan tunda suna da karancin ruwa ruwan sai an tsotso shi ƙalla suke da inda ruwa yake taruwa mafi yawancin su inda suke samun ruwa ya taru sai gindin dutse saboda duwatsu manya-manyan duwatsu da suka harhaɗu suka harhaɗu idan ana tafka ruwa ana tafka ruwa to yakan taru akan ruwa akan dutsa wani a saman dutsen sai ya taru kuma sai ya samu wani waje inda zai dinga dan gangarowa to kaga wannan sai ya zama wanto musu kamar wani indararo sai ya zama to kamar magudanar ruwa sai su dinga bubbudewa irin wannan magudanar yana gangarowa yana gangarowa zuwa gonakansu irin wannan shine har Zubair ibn al-Awwam cikin wani hadisi da Bukhari ya kawo suka yi rigima da shi da wani mutumin Madina ko akai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci a kansu to don haka da musaka ya halatta imma da wani bangare da za a bayar na amfanin da aka samu a matsayin percentage ko kuma in an so za a iya komawa hadithin rafi' ibn khadij za a iya ba da kuɗi a zahab wal fidda ko abin da ya tsaya a madadin su wallahu a'lam babi na gaba shine ihya'ul mawad menene ihya'ul mawad daga ihya rayarwa al mawad matattu rayar da matattu to ya za a rayar da matattu nan ana nufin gona ne gonar da ta ta mace kamar yadda Allah ta'ala ce fasuqunahu li baladin mayyiti sai mu shayar da ruwa zuwa ga ƙasa wacce take matacciya wani goye ce fayuhiyil arda ba'da mautiha sai rayar da ƙasa bayan mutuwarta mana ƙasar da bata tsoro ƙasar da bata ba a raye take ba za mu ji wace irin ce yace wal mawat abinda ake nufi da al mawat bi fathil mim wal waw al khafifa al ardu allati lam ta'mur ita ce ƙasar da ba a raya ta ba ƙasa ce wacce take ba a raya ta ba ko da ku akwai tsiro a ciki ko da akwai bishiyoyi a ciki amma ba a raya ta ba me yake nufi rayawa yadda za a dinga amfani da ita a fahimci akwai rayuwa a gugu shi yasa abin nan za ka ji an ce al'ardul ma'amura me yake nufi da al'ardul ma'amura duniya inda mutane suke tsugune wajen da aka maida shi garuruwa shine al'ardul ma'amura wajen da aka maida shi akwai presence na mutum a wajen in ka shiga daji ga bishiyoyi manya-manya amma tana matsayin almawat matacciya ne so da in ka shiga ba za ka ga rayuwa ta ɗan adam ba amma kana tafiya a cikin ƙungurmin daji sai ka ga wani waje an sassara bishiyoyin yanzu nan wajen fili ne kuma sai ka ga kunyakai a wajen can kuma sai ka hango bukkoki an ajiye an ɗan gyaggyara wajen can sai kaga an gyara wani waje dabbobi ne a kwance a wajen ya nuna maka alama mai akwai rayuwar ɗan adam a wajen to an rayar da gunki saboda yanzu akwai rayuwar ɗan adam a gunki to shine al'ardul lati lam tu'mar ita ce almawat shubbihat al'imaratu bil bil haya an kamanta rayar da ƙasa da rayuwa asalin rayuwa wato rayar da ƙasa shine asalin rayuwa sai aka kamanta shi da asalin rayuwa wa ta'tiluha bi faqdil haya kuma an kamanta wofantar da ƙasa bi faqdil haya da rashin rayuwa mun gane ko wato sai zamanto rayar da ƙasa kwatancensa shine rayuwar dan adam kamar rai life kansa shi kansa rai an nafs sannan ƙasa kuma wadda take matacciya wofantar da ita wadda aka wofantar da ita ba a kula ta ba a yi mata komi ba sai aka shabbaha ta ita kuma da mutuwa shi ne aka ce ihya'ul mawad ya ce wa ihya'ul mawad asalin abin da ake nufi da ihya'ul mawad shar'an an yi amada shakhsu li ardin la ya'lamu taqadduma milkin alaiha li ahadin fayuhyiha bisaqi aw az-zar'i aw al-gharasi aw al-bina'i fatasira bidhalika milkan abinda ake nufi da rayar da matacciya ma'ana rayar da ƙasa shine an yi amada shakhsu li ardin mutum ya nufaci wata ƙasa la ya'lamu taqadduma milkin alaiha li ahadin wanda bai san mallakar wani ya gabata akan ta babu wanda ya mallake ta ƙasa ce wanda a saninsa kuma a sanin mutane ba wanda ya mallake ta ba mallakar kowa ba ne fayuhiyaha sai je rayar da ita ta yaya zai rayar da ita bisa kai da busasshiya ce karab babu tsiro a ciki sai zo ya dinga shayar da ita in ma ruwa ya samo daga kogi yana jikawa yana jikawa yana jika ta har sai da ta zama waje mai dausayi sai ya shuka abin yanzu da ba haka take ba yanzu kuma shi ya maida ta haka to ya rayar da ita awin zar'i ko kuma rayayyar ce tana da dausayin amma kuma kawai ciyayi ne da bishiyoyi a wajen babu komai a wajen sai ya zo ya sassara bishiyoyin da yake wajen ya sassara bishiyoyi wajen ya zama fili ya zama mai kyau ya share sai ya shuka ta zama gona amil garsi ko kuma dashe ya je waje ne da babu dashe kuma bai taba sanin cewa wani ya mallake ta ba ta kowa ba ne sai gyara ta sai zo daddasa dibinansa awil bina'i ko kuma ya gini ya gina to wannan yanzu ya rayar da ita kenan fatasira bi zalika milkahu a dalilin haka sai ta zama to mallakarsa to ana nufi yanzu sai ka tafi kenan ka shiga mota daga nan ka kama hanyar jama'ar sai ka je ka duba wani waje ko hanyar katakon ka duba wani waje inda babu kome ta can wajen sako wanda sai ka ce kai wannan wajen gashi yana da kyau sai ka sassara ka sassara bishiyoyin wajen ka gyaggyara sai ka zazzana fangulanka a tattona maka bohol bohol shi ta zama mallakarka ai matacciyar ƙasa ce ko yanzu kai kuma ka je ka gyara ta kayi da shi ya ce ka kawo alama rayuwa abunta to ba ta zama mallakar ka ba a zamanin da za ta iya zama mallakar ka amma a yanzu ko a daɗin ma ba ta zama mallakar ka ba imamu ahmad ibn hanbal ya ce duka wannan zai iya komawa ne zuwa ga al'urf haka a sheikh abdulrahman ali sheikh shi ma duk abin da suka ambata kenan daga cikin wanda suke mu'asirin abin yana komawa zuwa ga urfi ihya'ul ardi ma udda ihya'an urfan haka imamu ahmad ibn hanbal yace ihya'ul ardi ma udda ihya'an urfan abi ma'ana yarji'u ila al'urf yana koma zuwa ga abin da mutane suka sani a ɗabi'arsu a zamantakewarsu idan sun ce kaza rayar da ƙasa ne to shikenan ya zamanto rayar da ƙasa in kuma sun ce kaza baya cikin rayar da ƙasa to baya cikin rayar da ƙasa ko da ko ya dace da irin yadda ake yi a da mun fahimci batun yanzu a da in ka je kawai ka sari jeji shikenan ya zama naka akasarin garuruwa da aka yi nan ba wajen kowa bane in kana zaune a gari ma sai kuka yi sabani da sarkin garin shikenan ya kore ka sai ka ɗebi iyalanka da wane ne shikenan sai ka tafi can wani waje nesa ba karkashin ƙasarsa ba sai ka je kai ma sai ka kafa wani in ya fito farauta ya tsangare a wani waje sai ya ga kawai wata rijiya ko ya ga wani abu ya ba sha'awa abun kawai sai ya koma ya je ya ɗauko iyalansa sai ya dafa ɗinsa yanzu abu shi kenan wajen sai ya zama gari ya gyaggyara wajaje kuma waje ya zama gari kowa in ya zo kama wuri zauna shi kenan da haka ne daga ka zo ka sassare kuma ya zo mallakarka wajen da yake gonarka wani in ya zo ba zai ce mallakarsa ba ce ta haka ce sai a ce kai koma can wajen kai ka je ka sara ga can gefe kai ma je ka sassari wajen to su a da haka ne amma yanzu a ƙurfinmu duka ƙasa wai mallakar gwamnati ne har gidan naka da ka saya wai land ɗin mallakar gwamnati ne an baka aranta ne tsawon shekara 99 sai kuma su jira in shekara 99 ta yi reviewing ko ai ina wai haka tsarin nasu yake ko to kaga mu a ƙurfinmu ba za ka je ka sadu waje kawai ka ce na kamar amma misali lokacin da janar buhari allah ya masa rahama lokacin da ya zama shugaban ƙasa na soja a lokacin an yi fari a gabar fari ne an yi fari ƙarshen mulkin shagari shi kuma ya zama shugaban ƙasa to a lokacin sai ya shajja din ba dama shi allah ya shi mai san noma ne sai ya ce mutane kowa ya fansama koma gona a lokacin sai ya ce an amince wa mutane a nan da general sani sami Allah ya ji kansa shi ma ya rasu kwanan nan ko kowa ya ce jejeji inda aka san ba gonar wani bane kawai ka je ka sara gwamnati ta yadda je ka ka sara in dai noma za ka yi haka aka yi ina haka aka yi ko na a ba ku nake tambaya ba ai ga dattawa a ciki eh haka aka yi ko kawo musa haka aka yi kuma a lokacin a matsayin aro ne amma waɗansu ya zan mallakarsu har a yanzu akwai wanda suka mallaki gona ta dalilin haka gonakin sun zama nasu gwamnatin bata karɓa ba ya zama mallakarsu to kaga a lokacin da yake gwamnati ne ta ba da wannan damar shikenan yanzu ma ana yi ko yanzu ma ana yi wannan iyawul am gwamnati in ta ga dama sai ta zaɓi wani ko da ko ba noman zai ba sai ta ce je ka daga nan wajen zuwa kilomita kaza na kan shi kenan kuma an hana wa talakawa annabi sallallahu alaihi wasallam dama ce satakunu min ba'di athara wa umurun tunkirunaha a baya na za ku ga banga banga athara hadama da san kai da fifita wasu akan wasu shine athara wa umurun tunkirunaha wa umuran tunkirunaha da wasu al'amura da ba za ku so su ba za ku yi ta ganin su a bayana to kaga mu a yanzu ba za ka je jeji kawai ka ce ka sara ya zama naka ka ce a ai an karanta ihya ulmawati annabi ya bada dama a aina koma zuwa ga urfi ne tun ada imam ahmad ibn hanbal ya ambata mana haka da'awatul islami ilaihi musulunci yayi kira zuwa ga araya kasa ko dai kai ka noma ne ko ka bada hayarta ko ka bada aranta ba a so a bata haka noma ta ko ka bada haya in ba za ka noma ba ko kuma ka bada aro abinda musulunci ke so kenan an aisha radiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'amara ardan laysa li ahadin fa huwa ahqqu daga ummul mu'minin Aisha Allah ya yarda da ita daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man a'amara ardan duk wanda ya rayar da kasa da wadancan ababen da aka ambata ya rayar da kasa laysa li ahadin kuma ba ta kowa bane fa huwa ahqqu to shi yafi cancanta da ita ma'ana shi yake da ahqiyya akanta yana daga cikin irin wannan ƙa'ida na imaratul ard ababen da aka ambata imma mutum ya je shi ya shayar da ita yanzu ta zama dausayi alhali da ba haka take ba wanda ya kula gum ko shuke-shuke ko ya dashe ko ya sassare ya gyara ya gina kuma gidan nasa ba misali a ce da attachment ko gefen ga gidansa sannan ta gefe kuma sai sake gyarawa sai kaga cewa a nan ne dabbobinsa suke zama mun gane ko ne yake kwantar da dabbobinsa ko kuma watakila a kono waje inda ya taskance ta bayan gidan nasa kullum nan yake kora dabbobinsa suke shawagi su wuni suna kiwo a gun ya zamanto shi ma mar'a ne lau duk da cewa akwai hadisi da ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa la hima illa lillahi wa li rasuli ba wanda zai yanke iyaka sai dai Allah da manzansa Allah ne zai yanke iyaka ya ce ba wanda zai kiwo a wajen in Allah ya ce kada a yi kiwo a waje kaza to ba za ka yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya yanke wani waje ya ce kar kowa ya kawo dabbobinsa kiwo a wajen to ba za ka yi ba domin annabi ya yi haka a bayan madina sai ya yanka wani waje ya ce nan wajen kar kowa ya kawo dabbobinsa kiwo a me yasa nan ne annabi yake kaiwa dabbobi waɗanda aka yi tanadinsu don jihadi suke kiwo da kuma dabbobin da aka je aka karɓo a garuruwa na sadaka kafin a raba su ana so su ƙoshi su kyau tukunna sai a raba shi a mutane don su amfana to nan annabi yake kai su su ma suna kiwo ya sanya wanda zai dinga kiwonsu to sai aka ce na wajen aje to anan ne sai malamai suka ce ashe kenan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yankewa yayi dan maslahar kansa ba ya yanke ne dan maslahar al'umma kenan anan ne sai aka samu halacci gwamnati za ta iya yanke gandun daji a ce wannan gandun daji ne ai da ana yi a ce nan wajen gandun daji ne ba wanda zai je kiwo me yasa ai ana so preservation ne lokacin gwamnati tana da hankali kafin yanzu sai a ajiye ana san abin da yake wajen ne na bishiyoyi da ganyayyakin da suke wajen da kuma wani dalili da yasa ana so a preservation sai ga sa government reserve gandun daji kenan ba wanda ya isa ya shiga akwai kuma masu kula da wajen saboda wata manufa wacce take ta al'umma baki daya to duk irin wannan babu laifi idan an yi to yana daga cikin ihya'ul mawat idan mutum ya gyaggyara waje annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa ahaq qala urwa urwatu ibn zubair yake cewa qadabihi umar fi khilafati kuma wannan hukunci umar ibn khattab amir mu'minin radiyallahu anhu shi ma yayi hukunci da wannan batu a lokacin da yake khalifa an jabir an annabi sallallahu alaihi wasallam kala an samu har ilau wani hadisin daga jabir daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahya ardan maitatan fahiya lahu duk wanda ya rayar da matacciyar kasa to ta zama tasa rayarwa shine aka shayar da ita kenan ta zama to yanzu dausayi wa anhu aidan har ila an samu hadisi daga Jabir anin nabi sallallahu alaihi wasallam wancan hadisi na baya imamu tirmidhi ya rawaito abu isa wannan kuma abu dawud ya rawaito shi ma daga Jabir dan abdullahi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ahata ha'idan ala ardin fahiya lahu duk wanda ya sanya shinge ya ja katanga ko ya ja shinge a wata ƙasa wani jeji to ya zama nasa kenan kaga shi da mutum ya sa ha'idi ya zo waje ya sassanya demarcation demarcation ya tattada katanga shinge in ma na kara ko na itace ko na gini a ƙorafin al'umma mun gane ko kada mu manta da abin da Ahmad ibn Hanbal ya ambata wannan abin yana komawa zuwa ga urfi ne to duk wanda ya ja katanga to ya zama na kaga bina'i kenan to kaga a cikin wannan hadisai na ummul mu'minin Aisha da na Jabir dan Abdullahi guda biyu riwayat Tirmidhi da ta Abu Dawuda wancan hadisin ummul mu'minin Aisha Imam Bukhari ya kawo to kaga na an fahimci cewa rayar da ƙasa ga wanda ba kowa ba ta kowa ba jejin da ba na kowa ba aka sare shi to wannan ya zama na wanda ya sara idan har zamantakewarsu ya tabbatar da hakan za a iya mallaka sannan wanda ya shayar da ƙasa ita ma ta zamanto ta zan dausayi alhali da matacciya ne ta zama tasa in har a zamantakewarsu ana amincewa da haka sannan wanda ya ja katanga waje shi ma ta zama tasa in har a zamantakewarsu ana amincewa da haka gara mu fassara shi haka ko don kar wani ya je wani ya faro aiki yana koma zuwa ga ihyawul ardi ma udda ihya'an urfa rayar da kasa saran jeji yana kasancewa mallaka ne idan har a zamantakewar ku an yarda da haka a bisa waɗancan ka'idoji kuma wanda shari'ar musulunci ta ambata wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin ladansa wanda muke kuskure ko muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum